manzo Allah 1444 inda mun zo cikin karatunmu na kitabu shifa'i na Imam Al-Qadi Iyad inda muka fara kan wato wato ismi na biyu za mu shiga fasalin da yake cewa amma wajibi wa ma wujubi tima'ihi wa imtisali sunnatihi wa ibtida'i bi hadihi to amma wajibcin bibiyar annabi wa imtisali sunnati da koyi da sunnarsa wal iqtida'i bi hadihi da bibiyar shiriyarsa wa qad qala Allah ta'ala hakika Allah tabaraka wa ta'ala yace قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم faɗi ganin shi ya rasu wallahi ka ce in kuntum tuhibbuna Allah idan kun zamo kuna kauna Allah kuna san Allah to ku tabi wani ni in za ku biyo in kuka biyo ni yuhibbukum Allah Allah sai ya so ku in kuma ai ka so Allah to Allah ya so ka ko in kuna son san Allah to ku biyo ni sai ku samu san Allah wai gafin lakum zunubakum ya fi muku laifukan ku وقال haka nan Allah ta'ala yake آمنوا بالله ورسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وقصاه وكلماته واتبعوا لعلكم ka تهتدون gani ku yi imani da Allah da manzansa wanda yake annabi ummi marashin karatu ko rubutu allazi yu'minu billahi wannan da ya yarda da Allah ya yarda da kalmominsa wattabi'uhu Allah ya ce ku bi shi la'allakum tahtadun don ku kwa shari'a وقال ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال على قوله تسليما to hakan nan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce sam sam ina rantsuwa da ubangijinka ya rasulullahi ba za su taba samun imani ba har sai sun miƙa maka hukunci fi ma shi jaraba nan cikin duk abin da ya gudana tsakanin su sai ya zama sun miƙa maka hukunci kuma kai hukuncin ko daga zuciyarsu kar su jiɗa ko a zuciyarsu ba wai zancen safarta da baki ba sun malayi zuci an fi maharajan min ma ƙazaita ya zama na ba za su ji ko da ko da ɗan ba za su ji ba a cikin hukuncin da za ka yi an gane shi anan annabi da girma yake shi yasa ba wanda aka yi wa imtihani aka yi wa jarraba irin sahabbai eh ai ba a taɓa jarrabar wata halitta kamar sahabbai ba eh kuma dan haka shi yasa kuma saboda girman jarrabar ta shi yasa kuma girman matsayin ne ka san sha'anin mutuntaka su suka zo da bashariyar annabi sallallahu alaihi wasallama to ita kuma bashariya ita ita bashariya bashariya ce tana da hukunce hukuncenta ko ba haka ba saboda haka duk abin da yake na bashariya sun ga fushin manzon Allah sun ga yaddarsa sun ga ci da shansa sun ga tafiya biyan bukatarsa sun ga yayi wani abu wanda su ba suke ba haka suke nufi ba sun ga kaza sun ga kaza amma ba a yarda zuciyarsu ta kada ta yi dar ba kaga wannan aikin aiki ne to
نعم haɗi zuwa wani sallimu su miƙa wuya ta silimin cikakken miƙa wuya أيا قادوا لحكمك ma'ana su jawo su zuwa ga hukuncinka يقال sallama wasu silama wa silama duk dai abu ɗaya ne kalma ce guda ɗaya idan idan mutum ya biya sai ya ce da shi sallama ya sallama kenan wasu silama wa silama
وقال تعالى laqad kana lakum في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة haqiqa الآية wato kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku a cikin ma'aikin Allah amma fa ga wanda yake kaunar Allah yake sa rai da ranar lahira to in dai mutum na kaunar Allah yana neman kubuta ranar lahira to ga kyakkyawan koyi nan a cikin annabi in ji Allah قال محمد بن علي بن الترمذي Al-Imam Tirmidhi yace الأسوة في الرسول al-iktida'u bihi wannan kyakkyawan koyi da aka ce a cikin manzo Allah ma'ana koyi da shi kawai والاتباع da لسنته bibiyar sunna ta sa وترك مخالفته da barin saba وقوله masa a cikin zance ko a cikin aiki وقال غير واحد من wani tsaye ba المفسرين ɗaya ba da yawa kenan daga Ma'ana- malaman tafsiri ya faɗi irin wannan bi ma'anahu da ma'anarsa وقيل huwa Wanda idafun abin lil mutahaddithina da anu.
aka ce a wannan ah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wato rarauka ce ake yi lil mutakhallifina anhu ga waɗanda suke zaman su a gida su dan kire ga barin bin annabi idan manzo Allah ya fita saboda sha'anin ko yaki ko akai addini wani wuri ga mana su kuma su zauna a gida to wannan zargin su ake da wannan aya aka ce in dai kuna kauna Allah kuna son lahira to koyi ya tabbata gare ku a cikin annabi
wa qala sahlun fi qawlihi ta'ala Allah sosai ya faɗa a cikin faɗin Allah ta'ala allazina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ta'ala bil mutaba'ati sunnati amrahum a'a بمتابعة السنة wato tafarkin wa'annan da kai ni'ima gare su da bin da bibiyar sunnar annabi نعم فأمرهم تعالى بذلك sai Allah ya hore su da wannan ووعدهم الاتباع بالاتباع bitibaihi ba ya kuma yi musu alƙawarin shiryatuwa idan suka ba annabi لأن الله تعالى أرسله بالهدى dan Allah ya zo ne ودين da الحق shiriya da addini na gaskiya ويزكيهم domin ya tsarkake su ويعلمهم ya الكتاب kuma koyar da والحكمة su littafin Allah ya koyar da su sunna ويهديهم إلى صراط ya shiryace مستقيم su zuwa miƙaƙƙen tafarki ووعدهم محبته تعالى ya في kuma الآية ya kuma الأخرى yi musu alƙawarin soyayyar Allah idan suka ba annabi ومغفرته إذا ya musu اتبعوه ya musu alƙawarin gafararsa har yau dai idan taba'o in suka bi shi وآثروه على suka أهوائهم fifita shi akan dukkan abin da suke so su ji zoicin zuciyarsu وما تجنو إليه نفوسهم da abin da suka fifita shi kan abin da rayukan suke karkata zuwa gare shi وأن صحة إيمانهم cewa kuma بقيامهم له ingancin imaninsu yana tabbata ne bi- da jawuwarsu ga annabi ورضاهم بحكمه da kuma yaddarsu da hukuncinsa وترك الاعتراض عليه da barin jayayya ga gare shi وروي عن الحسن an yi ruwaya daga Hassan al-Basri أنها قواما wasu mutane sun قالوا يا ce رسول ya الله Rasulullahi إنا نحب الله mu muna kauna Allah muna san Allah نعم. فأنزل to الله sai Allah ya تعالى saukar da fadin sa kun in kuntum tu'minuna Allah al-ayata.
fattabi'uni in dai Allah kuke so to ku biyo ni وروي أن الآية نزلت في تعظيم an الأشرة ce wannan aya ta sauka ne a cikin babban bayahudan nan kafiri kabu dan lashirafi da وغيره ire-irensa وأنهم قالوا
wa'annahum kuma cewa su kalu sun ce نحن أبناء الله وأحباؤه wai na hannu abu na ƙullahi mu ne wai ƴaƴayen Allah wa ahi ba uku ka zo nan kai Kaka san ka zo nan ka je ka ƙofa ba ka jigo ka bacci kawai Ka zo. a daina zuwa da kuma na amin fara gaba to mu je نحن أبناء الله وأحباؤه suna cewa na hannu ahibba'ullahi أبناء abna'ullahi wai mu ƴaƴayen Allah ne wa ahibba'uhu kuma masoyan Allah ne ونحن أشد حبا لله wai mu ne mafi tsanin soyi- soyayya ga Allah فأنزل الله الآية to sai Allah ya saukar da wannan aya yace ni dai in dai ni ne wanda ne so na to biyo annabi na وقال الزجاج Imam ومناه Zazzabi ya faɗi ma'anarsa shi ma كنتم تحبون الله idan kuna son Allah أن تقصدوا طاعته idan kuna so ku nufi da'ar فقد Allah to ku yi abin da nake horon ku da shi إذا محبة العبد لله domin ورسوله soyayya bawa ga Allah da manzo طاعته لهما ورضاه بما أمر mabayyanarsa mabayyanarsa shine da'arsa gare su da'arsa gare su yawa ba ta in ma ka ce kana soyayya kana soyayya aka ga baka bi to ai ba za mu iya kama soyayya ta ina soyayya take نعم ai a ga kana bin wanda kake so shine magana Mhm.
ورضاه بما أمر da da kuma ho- yaddarsa da abin da duk suka horo da shi ومحبة الله shi لهم kuma أقوى soyayyar Allah ga bawa shine afuhu alhum ya musu rangwame su kuma وإنعامه عليهم da kuma برحمته ni'imta wasa gare su bi rahmatihi da jin kansa ويقال ana cewa alhukmu min Allah soyayya daga Allah kuma to tsari ne wa tawfiqun da katari ya tsare bawa ga barin fadawa cikin wato wato wat- wat- wat- wata ri- wani rikici نعم ko kuma ya- ya ya masa katari zuwa ga abin da yake shine daidai ومن العباد طاعة shi ko soyayya soyayya daga bayi ga ubangiji sai ya da'a gare shi kawai كما قال kamar الكاتب yadda mai faɗi ya faɗa لكن إلى وأنت تزهر حبه هذا لأمري في القياس بديء لو كان حبك صادقا لأعطاته إن المحب لمن يحب مطيع Mhm.
تأتي الإله وأنت تزهر to حبه kai kana saba wa Allah kuma kana bayyana da cewa kai masoyinsa ne هذا لأمري a wannan abu ne badi'u wannan abu ne wanda yake wato mai ban mamaki abu ne faro ba a taba ganin irin sa fil- fil qiyasi a cikin kwatance Na'am.
inda masoyi yake to za a ga yana bibiyar abin san yana dacewa kuma da shi eh lau kana hubbuka sadiqan da a ce soyayya ka ta gaske ce da da da sabuwan da kake so din innal muhibba liman hakika masoyi mudi'un mai biyayya ne ga wanda yake so
wa yuqalu ana cewa dai har yau wasul abdi lillahi ta'ala soyayyar bawa ga Allah ta'azimuhu lahu shine girmama wasa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala girmama wasa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa haybatuhu minhu da jin kurjinin Allah jin girman Allah a zuciyarsa wa mahabbatu llahi lahu shi ma- soyayyar Allah gare shi rahmatuhu lahu shine shi kuma ubangiji ya tausaya masa ya ji kansa wa iradatuhu li jamila lahu da kuma ya nufo shi da kyakkyawan lamarinsa wa takunu bima ana madaihi wa
Ana zamowa har sana'ihi alayhi yau kuma dai soyayyar Allah ga bawa yana zamowa da yaban bawa yaban Allah ga bawan wasa na'ihi da kuma kirarin sa gare shi na'am qala al-qushayri ya faɗa fa idha kana bima ana ar-rahmatu wal iradatu wal idan yadi soyayyar Allah ta zamo abin da ake nufi da ita shine rahama wal iradati da kuma nufinsa da kyakkyawan lamari wal madhi da yabo gare shi kana min sifati zati wannan ya zama daga siffar zati kenan da rahama da irada dukkan siffofin zati ne نعم وسياتي بعد في ذكر محبة العبد غير هذا To wani wannan yana nan tafi a bayan nan a cikin ambatan ma'a soyayyar bawa ga ubangijinsa da ikon Allah zai zo nan gaba نعم حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه مهم.
قال حدثنا أبو الأسبج عيسى بن سهل وحدثنا أبو الحسن يونس بن وزيق الفقيه بقراءة عليه قال حدثنا هاتم بن محمد حدثنا أبو حفص بن جهني حدثنا أبو بكر بن آجروي ajurri haddathana ibrahim bin musa al-zawzi حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن صوت بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو بن الاسلمي وهجر al-kalai الثنائي عن الإبا بن سارية su في biyun حديثه su biyun sun karɓa daga sahabin manzo Allah Ibadu bin Sariya fi hadisihi a cikin hadisin sa في موئزة النبي a cikin صلى الله عليه wa'azin da Annabi وسلم أنه قال sallallahu alaihi wasallam ya musu yace فعليكم بسنتي manzo Allah yace ina horon ku da bin sunnata وسنة الخلفاء الراشدين da المهديين kuma bin sunnar halifofin nan ar-rashidin shiryatattu al-mahdiyina ababan shiryatarwa عضوا عليها بالنوادر ku rike ta gam ku ciza dinna wajizi da fiko ku za ku kama ta ku rike أم، وإياكم ومهدفات ka الأمور shaidunku da ƙagaggun al'amura فإن كل مودثة domin بدعة dukkan abin da yake ƙagagge wannan bid'a ne وكل بدعة dukkan ضلالة bid'a dukkan bid'a dalalatin bata ce Duk Na'am.
abin da yake bid'a ne to bata ne abin da yake nufi da bid'a nan shine abin da gabaki daya la kitaban wa la sunnata نعم ba inda za ka iya samun masa gurbin wajen zama a cikin ko kitabun ko a cikin sunnatin rasulullahi نعم ba wai abin da manzon Allah da yi ba shine bid'a Na'am.
ko kuma a'a abin da sahabbai ba su yi ba shine bid'a a'a abin da ba shi da gurbi la kitaban wa la sunnatan babu inda za a iya masa mahalli ko da da- ko da ba nassan ba ko da da kiyasi ne. an gane Na'am.
ko da da kiyasi ne ba su wani shi yake cikin bid'a Sa- idan an yi shi a cikin addini aka ce abin addini ne an gane idan shargalle ne na duniya ba ka kawo zancen ka ce to ai ana yin ah, ranar yancin kai ai kuma ce ranar yancin kai ba ce addini ba ne Ah.
yawa sai abin da aka ce addini ne. kuma aka nemi inda za a yi masa gurbi a cikin littafin Allah ko a cikin sunnan manzon Allah aka rasa to wannan shi ne ake cewa tamamin ake ce masa bid'a shi yasa hadisin sai da Aisha take wato yake cewa man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu نعم
ma laisa minhu wanda ya kaji wani lamari a cikin lamarin da namu ba kagen ba wanda ya kaji ma abinda laisa minhu baya daga gare shi ba ta inda za a iya samo shi a cikin littafin Allah ko a sunnan manzo Allah imma ko mandukan bihi kirkiri an furta shi ko kuma makisa abin an za a iya sun shi da wani abu da yake cikin littafin Allah ko sunan manzo Allah babu shi kwata kwata to wannan shi yake cewa bid'a in dai an ce da abin addini an gane in kuma ma shirgal na duniya wannan ba a zancen sa wannan. an gane Mhm. a ta yi wani ita wata tun kan zuciya kuma suna su ta cewa bid'a bid'a wasu mutanen haka suke su su ne yan sunna kalali ba ka goyi mai sunna mecece sunnar a gurinsu misali su wanda suke cewa su ahli sunna ne ka tambaye su menene sunna ta kamaimai wannan karance karancen hadisai a ce kaza da ifi ne kaza sahihi ne da musu da kafarta mutane da waye shine sunna iya kan dai abin da aka bambanta kenan sai kuma hai'a watakila mutum ya bar gemu ya sa jalladiya ya sa wane ne shi ne in mace su fatantu da wannan sannan kuma yana ta cewa haddasa na haddasa wani an yi magana hadisi wannan ya ce da yi wannan sayi wannan kaza kuma yana ɓata wasu yana waye su ne ake cewa sunna ko to wannan shi ne sunna shi ne sunna ma'aiki a dubi da sunnar da ya gani a dubi sunnar a gani menene sunnar manzon Allah akwai sunnar manzon Allah wanda tafi kowace sunna domin da'iman a cikin ta yake yanzu kamar zikirin Allah zikirin Allah kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ala kulli hayani dukkan baki ɗayan lokutansa baki ɗaya a cikin zikiri yake kaji sunnar da babu irin ta irin wayannan su ne da aka ji amma ba wai abin ba wai surutai bane da maganganu da wata shiga da wani abu nan duk ba a nan abin yake ba. Eh shi ne akwai lafazin da ya zo da haka na ɗan kulla muhu da sakin bid'a amma dai lafazin wanda ya fi inganci shi ne cewar wato fa inna wato iyyakum muhdathatil umuri iyyakum muhdathatil umuri fa inna kullu bid'atin dalalatu babu kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala saboda me saboda dalili akwai abubuwa waɗanda aka kage su a bayan manzon Allah a bayan sahabban manzon Allah wanda sahabbai ba san shi ba kwata kwata yana nan kuma yanzu addini yana nan cif addini ne yanzu a girke wanda kuma manzon Allah bai yi ba bai ce a yi ba sahabbai ba su yi ba ba su ce a yi ba na bayan zuwa ba su yi ba ba su ce a yi ba kuma yana nan yanzu addini ne kuma dukkan al'umma kuma tana cikin sa kuma idan ka ce masa bata ne shikenan ka afka ga baki dan al'ummar a cikin bata an gane dan ai mun saka muku shi a wurin taron mawlid tun daga kan abin da manzon Allah bai yi ba an gane yanzu tattara qur'ani muka zo saboda haka da aka kawo abubakar shawara ya yi ya ce af'alu shay'an lam yaf'alhu rasulullah kaga za a kaji wani abu kenan a bayan annabi kaga muhdathatu za a kaji abu a bayan manzon Allah shi yasa sai ya inkari yace me ya abinda manzon Allah bai yi ba da Umar ya bashi shawara me Umar yace sai ce huwa wallahi khairu yin saɗin alheri ne ko yin saɗin ya fi rashin yin sa shi kenan sai abubakar kuma sai Allah ya kinsa musu azumi sai da haka din wanda a yin duk da manzon Allah bai yi ba bai kuma yi musu umarni su yi ba abin da yake shi abubuwa ga baki ɗaya a cikin addini suna faruwa ne gurgudan bukata gurgudan bukata ake suke wato suke duk abin da kaga wato an zo kansa bukatarsa ta zo ne yanzu lokacin da manzo Allah yake nan ba bukatar a ce ga musu hafi a haɗe guri ɗaya tun daga annabi da to me za ka yi da wani musu hafi ai ga manzon Allah dungurungun ba shi kenan ba saboda haka a wani lokacin sahabbai ba sa bukatar musu hafi to yanzu manzo Allah ya faku ya koma ga ubangijinsa yanzu wanda aka dogara da su mutanen da suka haddace Qur'ani yan kalilan a cikin sahabbai ba su da yawa duk ba su kai mutum goma ba sai kuma ya zama da cewa suna fita ya kunki ana karkashe su suna shahada a gurin yaƙi don hakan nan ilimi zai tafi ana ganin ilimi zai tafi alƙur'ani zai tafi ba za a rasa shi wannan ta sa umar ya baiwa halifa shawara halifa shi kuma ga an yaya abin nan manzon Allah bai yi ba bai kuma ce a yi ba daga baya kuma ya ga bukatar lallai lokacin yin yayi saboda haka ya yadda ya daga nan aka fara mu da sato tun daga nan aka fara shi kuma abubakar din da ya wuce shi ma umar ya tsage abin da abubakar din bai ba manzon Allah bai ba yanzu asham din nan da muke manzon Allah bai kafa asham ba abubakar bai kafa ashan ba umar wata ran ya fito da shi da wani sahabi ana ce masa wato ubaidullahi ne ko min adibin shiyari ina tamanin shi ne sun fito da daddare a ramadana ya wuce masallaci sai ya ga mutane suna ta salloli nan mutum biyu nan mutum uku nan mutum ɗaya an kaure kowa yana nasa karatun ana salloli sai ce amma ku da zan tattara mutane a kan alarama guda ɗaya da abin ya fi kyau kamun nan ba taɓa yin wani a tare a cewa a shan biyu ɗaya ba saboda haka sai ya tara mutane ya ce daga yanzu limami a masallacin manzo Allah da daddare da Ramadana ubai dan Ka'ab ya dinga jan ku sallah ku dinga yin raka'a 20 da uku an gani shikenan ya ce kai kuma tamimu tari ka je ka dinga baiwa mata sallah ta shan wannan tsarin gabaki ɗaya babu shi a zamanin ma'aikin Allah babu shi a zamanin abubakar har ya koma ga Allah kaga wata muhaddasatin da an sake karo ga wata sallah ita ma ta jam'i sabuwa bayan hamsu salawati a ƙarƙashin kuma lima kuma addini kuma manzon Allah bai ba bai kuma ce ayi ba abubakar bai yi ba bai kuma ce ayi ba to haka aka dinga fa tafiya fa haka aka dinga tafiya usmani ya zo ya yi nasa ba ma ɗaya ba ba ba shi ya fara da kan lokacinsa aka fara rushe ba'arin wato wurare na ɗakunan ummahatul mu'minin ana ziyada a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ba wayannan halifa sai nan ba su ba su horo ai ba da da shi kansa wato canza rubutun musahafi yayi guda shida ya aika da su kasashe duk wannan ba a yi ba ba a ce a yi ba da abubuwa da yawa da ya fara sannan sai da ali ya zo halifa manzo Allah shi ma ya zo ya zo da nasa abubuwan hakan nan aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya aka yi tafiya abubuwa daban-daban hatta da kiran sallan nan na juma'a kiran sallan na juma'a ɗaya ne haka haka manzo Allah yayi haka kula fa'un rashidun nan suka yi gabaki ɗaya kiran sallah su ɗaya ake wannan na farkon da muke cewa kiran wanka to babu shi fa mu da satun ne yawa amma kuma kowa yana ciki mu da satun ne mai banu umayya su suka fare shi sai a je can bakin kasuwa a kiran sallar fari na wanka ba ma a masallaci yake ba asalin wannan kiran sallar fari a bakin kasuwa yake zaura'u a ji a kwalla kira don mutane su dan dakatar da harkar kasuwanci shi wane ne ma'aiki bai ba bai ce a yi ba yawa hakan nan duk kula fa wannan ba su ba ba ce a yi ba to haka aka dinga zuwa da mu da satun mu da satun mu da satun ga sunan hatta da irin dan ɗakin nan da ake na gefen mihrabul liman mu'awiya ne ya fara shi bukata saboda lokacin an su shilafa ta zama mulki saboda haka an so maka kawo hari ga sarakai wata ne ya fito yana tsaye sallah ne ya kansa da makami zai kashe shi mu'awiya a sham saboda haka sai ya sa ku gina min dan daki a gefen mihrabi na dinga shiga nan ina sallah da ba wannan daki bal bari ba ma shi kansa mihrabi wannan na liman da ake yi ai wani liman wani fanni da zai shige ciki da baki ɗaya babu shi fil ahadin nabawi da ahadin dukkan kulafawa babu shi wannan kwarmin da kaga ana duk masallacin duniya yanzu ka je akwai shi bango ne da ka san nan haka nan yake haka masallacin manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam ita kanta a shimfiɗe masallaci da shimfiɗu muhu da satin asalin masallacin manzo Allah rairayi ne kawai a kai a shimfiɗe hakan nan kowa asalin sallah zuwa yi ta ƙasa ko shi ne magana to ai ke sa ba wai nan can abin nan ba manzo Allah ya buɗe mana wani abu guda ɗaya ya ce ita sunna wato manzo Allah ya ce man sanna sunnatan hasanatan wanda duk ya ƙagi wata sunna ya sunnantar da ya tafarkantar da wani kyakkyawan tafarki inda aka ce tafarkantar da shi da babu shi kuma wannan hukuncin daga nan har kiyama wanda ya tafarkantar da wani kyakkyawan tafarki fa lahu ajruha wannan tafarkin yana da ladanta da ladan duk wanda ya aiki da ita ila mai kiyama har kiyama a to ashe da babu abin ya zo ya fito da ita a maiwa mana kyakkyawa ce ta dace da littafin Allah ta dace da sunan ma'aiki in an dubi littafin Allah za a iya mata gurbi a wajen in an dubi sunan mazala za a iya mata gurbi a wajen an gane to shine abin da ake yi to abin da ya rasa gurbi a cikin la kitaba wala sunnata zabaki dai shi ake ce bid'a in dai an ce addini ne abin ka gani abin kuma da ba ba haka ba to kaga wannan in dai ya samu gurbi shikenan ya samu shiga ya zama sunnatan haka na
زاد في حديث جابر بمعناه ya ƙara hadisin Jabir bin Abdullahi al-Ansari da ma'anarsa كل ضلالة في النار
dukkan bata kuma ya tabbata ƙarshen ma'abucinta ya tabbata cikin wuta وفي حديث أبي رافع عنه صلى الله عليه hadisin Abu وسلم Rafi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama أن أحدكم متكئا على أريكته يأتي الأمر من أمري to kada fa na samu wani daga cikin ku yana kashin gida kan alkillarsa a ce wani horo daga cikin horo na ya zo masa na daga abin da ne horo da shi u auna haita an ko ne hali gabanin sa fa ya kula la ya ce to mu wannan bamu san shi ba ma wajen na fi kitabin lahi ittabana abin da muka same shi a littafin Allah sai mu bi shi lamar zai zo maka da an- daga annabi ka ce babu shi a cikin qur'ani duk qur'ani babu shi manzo Allah ya ce kan na kuskura na ga wani a cikin ku an same shi da wannan Mhm.
وفي وفي حديث حديث عائشة.
عائشة رضي الله عنها yanzu daga hadisin na Aisha Allah ya dade ita أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا manzo Allah فيه.
sallallahu alaihi wasallama yayi wani aiki kana kasafi da ya riko da rangwame a cikin sa نعم فتنزه عنه قوم to sai wasu mutane daga sahabbai sai suka dinga nisanta wannan rangwamen da manzo Allah ya riko da shi su suka dinga yin wato al'amari na azima نعم yawa فبلغ ذلك النبي to صلى sai الله عليه labarin wannan ya je وسلم wa annabi sallallahu alaihi wasallam فحمد الله ثم sai ya قال fito ya yi godiya ga Allah sannan ya ce ما بال قوم يتنزهون عن شيء آه، asuna'uhu wai me ya samu mutane wai har suke kyamata suke nisantar yin wani abu wanda ni nake aikata shi نعم، فوالله ya ce إني لا da Allah na أعلم rantse بالله ni ne mafi sanin su da Allah وأشدهم له خشية ni ne mafi tsananin su shayin Allah
وروي عنه صلى الله an عليه yi ruwa وسلم daga annabi أنه قال sallallahu alaihi wasallam ya ce القرآن شعب eh alqur'ani wato mai nauyi ne مس- مستفيض.
مستفيض على من كرهه Eh, eh, wato mm, ab- abin jin nauyinsa ne ga wanda yake mai mai kinsa eh وهو الحكم gashi ko shi ne alkali نعم، فمن استمسك بحديثه wanda duk ya وفهمه riko da hadisi na ya fahimce shi وحفظه ya kuma haddace shi جاء مع القرآن zai zo tare da alkur'ani dan hadisin nawa da shi ake haskawa ana tafiya a cikin qur'ani نعم ومن تهاون بالقرآن وحديثه wanda bi ya sakaci da qur'ani ya sakaci da hadisi na أسر الدنيا والآخرة ya yi hasarar duniya da lahira Allah ke shi an أمرت أمتي أن يأخذوا بقولي hori al'umma ta su riko da faɗi na ويطيعوا su أمري bi lamari na ويتبعوا su bi سنتي sunnata فمن رضي بقولي wanda bi ya yarda da faɗi na فقد رضي بالقرآن ya yarda da qur'ani قال الله تعالى Allah ta'ala ya ce وما آتاكم الرسول abin duk da manzo ya zo فخذوه muku da shi fa ku zuhu ku riko da shi نعم وقال صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya من ce اقتدى بي fa huwa مني.
minni wanda duk ya koyi da ni to wannan yana daga gare ni nawa ne wannan نعم ومن رجب عن سنتي wanda duk فليس ya مني.
kyamaci sunnata babu ni babu shi baya daga gare ni وعن ابي هريره رضي الله عنه daga Abu عن النبي radiyallahu صلى anhu الله daga عليه annabi وسلم sallallahu أنه alaihi قال wasallam annabi ya ce ان احسن الحديث كتاب الله mafi kyawun hadisi zance shine littafin Allah duk zancen duniya babu zance mafi kyau kamar alqur'ani نعم Mm, haka yake وخير الهدي هدي Hadiyu محمد mafificiyar shirya shiryar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama.
وشر الامور محدثاتها Sh- Mafi sharrin al'amura abin da yake kagaggunta su ne bidi'o'inta kenan su ne bidi'at abin duk da za a kirkira wanda ba shi da gurbi la kitaban wa la sunnata to shine muhdathatu wato wannan shi ne mafi sharrin abu sannan kuma abin a ce addini ne. an gane نعم Mm.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله daga عنه Abdullahi bin Amr bin al-Asi Allah ya jaddada قال shi النبي صلى النبي الله صلى عليه الله عليه وسلم وسلم العلم يقول ثلاثة ilimi abu uku ne in dai na وما addini سوى ne ذلك فهو قدر abin da duk ya karu abin da duk ya wanantu wannan to wannan kawai kari ne eh tsori ne kawai akan abin da yake ya zama do- na dole نعم to wayancan su ne ba ba za a yi ba su ba نعم آية محكمة da aya muhukama wai take tabbatacciya nusaha da ta shige ta ba نعم أو سنة قائمة ko kuma tsayayyar sunna wanda shi ma nusaha ba ta shige ta ba أو فريضة عادلة ko kuma farilla adila shine wani ra'ayi wanda yake miƙaƙƙe daidai da kitabullahi da sunnan ma'aiki نعم وعن الحسن بن أبي الحسن daga sanin رحمه bin الله abu da sanin تعالى rahimahum Allah ta'ala قال صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam kala عمل قليل في سنة خير من عمل كثير Hmm.
في بدعة aiki ko yaya yake ko dan kankani ne a cikin sunna shine mafifici daga aiki mai yawa a cikin bid'a نعم.
Mhm.
وقال صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi إن wasallam الله yake, تعالى يدخل Allah الأمر ta'ala yana shigar da bawa aljanna da sababin sunna kwaya ɗaya tar da ya riko da ita وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم haka nan قال daga Abu Hurairah radiyallahu anhu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kala المتمسك بسنتي عند فساد أمتي To wanda ma- mai riko da sunna ta a yayin bacin al'umma ta له أجر مئة شهيد yana da ladan shahidi ɗari a lahira. Wai to ka ga lamarin Allah. Eh, Inda fasadi ummati. Ka ga ba cikin lokacin sahabbai ba ne. Eh, Inda fasadi ummati yake. Ka gani.
وقال صلى Ya الله عليه faɗa وسلم sallallahu alaihi إن wasallam.
بني إسرائيل Banu افترقوا Isra'ila على اثنتين sun وسبعين rarraba ملة wato kashi saba'in da biyu.
وإن أمتي تفترق على ثلاث To haka nan وسبعين al'umma ta za ta rabu wato kashi saba'in da uku.
كلها في النار baki إلا ɗaya illa واحدة billahi illa wahidatun ko illa wahidatan نعم sai dai guda ɗaya tak قالوا Gane?
وهم Wannan يا dai رسول abin da الله ake malamai da yawa suna ta kai da komo a cikin wannan hadisin a Na'am.
cikin ingancinsa duk da ta fuskar isnadi bayan da zaka yi da wannan hadisi ya inganta isnadi amma a ma'ana نعم an faɗi su wa'in ita dai ummatu muhammad ita ce khairu ummati Na'am.
muhammadin nasi to sai aka ce yahudu sun rabu gida 71 da nasara sun rabu gida 72 to kuma khairu ummatin sai aka ce za ta rabu gida 73 kuma baki ɗayan sauran kashe-kashen duk ɗan wuta ne sai guda ɗaya tak نعم sai wasu malaman suke cewa kai akwai magana a cikin hadisin nan da yawansu ba su ka san ita shi hadisi ruwaya ne ba wai ilimi ne kaɗa'i ba ilimi ne na zanni an ba hadisi ya kai matsayin abin da suke so tawaturi ba to shi ne yake kowarsa ɗaya da ayar ƙur'ani wajen karɓar ilimi daga daga daga cikinsa amma din riwayatul ahadi wanda mafi yawan hadisai hatta da na sahihin riwayatul ahadi ne to tabbata su zanni ne. saboda haka ko da an kawo abu ana tsaya a dube shi da kyau a auna shi da abin da yake ma'alumi min addini da ruwatan abin da aka sani a addini a auna shi da abin da aka sani a littafin Allah wannan shi yasa muke raddin hadisin da yake cewa wai inna abiwa baka din yake dangantawa annabi wannan zance yawa muka dauki wannan ruwayar ko ma a ciwon littafi take muka aje ta wuri daya wanda ya zo da abin da ya saba wa Qur'ani kan sai sai ya kalima abin ka نعم yawa to irin wannan shi ma sai doguwar magana a cikin wannan hadisin akwai akwai wani abu a cikin wannan riwaya eh zayar abin da zaka iya faɗi kana iya cewa idan an tabbatar da hadisin idan za mu tabbatar da hadisin sai ya ce to misali su kashe-kashen nan ita firkatun najiya din da ake zance wanda suka sa mata suna firkatun najiya guda ɗaya ita ce wadda guda ɗaya ɗin illa wahidatan ɗin ƙwaya ɗaya to ita ce mu'uzamin ummatu muhammadu ita ce mu'uzamin ummatu muhammadu wancan kashe-kashen na 'yan wuta duk 'yan tsirari ne an gane 'yan tsirari ne dangin hawarijawa mu'tazilawa da da- su wani ga- ga su nan dai gutsa gutsan kashe kashe wanda dai in ka tarkata su ba su wuce dan yaci ba kaɗan a cikin al'umma amma wahidatan din kunzumin al'umma gabaki ɗaya ita ce wannan wahidatan din نعم domin ka ce haka kaga shi kenan an fita za a kasu kashi kashi amma in ka ɗauki kashi kashin ga baki dai saba'in da biyu wannan tarkacin yan wuta in ka haɗa su ga baki ɗaya yan hikin nan ne a cikin bai fita a cikin kowane mutum dubu na ummatu muhammadin ka ɗauka samu mutum ɗaya ba a cikin yawaye to wannan shine kawai ƙarari kalu wa ma hum ya rasulullahi wa man hum suwaye wannan wahidatan din ana allazi ana alaihi yawma wa ashabi yace wanda suke kan abin da nake kansa yau ni da sahabbaina ji annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am wa an anas qala sallallahu Allah alaihi yake wa mana sallam addini na'am Allah yake duk abin da manzo Allah yake kansa na addini gashi a alqur'ani gashi kuma a sunna saboda haka kawai dubawa za a yi kawai addini ya kace kenan Mhm, ga shi duk abu ne a fili an san manzo Allah shi tifakan hamsu salawati yake yi. kaga hamsu salawati abu ne da manzo Allah yake a kansa an san azumi na Ramadan yake yi galibi ya fi 29 da yawa a cikin rayuwarsa kaɗan ne ɗaya ko biyu ya cika talatin to ala ayi halin dai ramadana an san shi yana nan tangaran kaga ma ana alaihi wa azu ashabi ko yawa an san miqdarin zakka an san watan aikin hajji an san duk ayyukan hajjin nan sannan su sallolin nan ba wata wadda ake gwantan ko raka'a kamar ko manzon Allah yake an san kowace raka'a kaza yake yawa an san tauhidi an san ma'anarsa an san duk ayyukan alkhairi da manzon Allah ya koyar da mu da halalansa duk an sani Na'am.
kenan shi ne ma'ana alaihi wa ashabi na'am Mhm.
wa an anas qala sallallahu ya zo alaihi wa daga sallam Allah sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi ya wasallam ya ce, sunnati faqad ahayani wanda ya rayar da sunna ta ni ya rayar wa man ahayani kana ma'i fil jannah wanda ya rayar da ni na tare da ni a aljanna wa an amr bin auf bin muzani Mhm.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Bilal ibn Harith al-Muzanni من أحيا سنة من wanda سنة ya rayar da sunna daga sunna ta wadda aka riga aka mance da ita ta mace a cikin al'umma فإن bayana له من الأجر مثل من أميل بها من غير أن to ينقص haƙiƙa na da ya tabbata gare shi kwatancin wanda biye aiki da ita min gaire an yankusa min ujurihim shay'an ba tare da ya tauye wani abu daga cikin ta ba sunnan nan ko ta aikin manzon Allah ce ko ko a'a ta muwafaqa da manzon Allah ce نعم an gane akwai abin da yake na sunna wanda yake na aikin annabi ne akwai wanda yake na muwafaqa da manzon Allah ne yanzu misali an san ma'aiki da daddare bai taba duk abin da aka rawaito bai taba ƙetare raka a goma sha uku ba a cikin sallar da ranka bai taba ƙetare ba to wannan ita ce sunna ta aikin manzon Allah an gane amma hadisin sa sahihi ya zo ya ce mana ikila ku min al'amali ma tudiquna kuma lakum bihi daqatu نعم ku dora wa kanku abinda za ku iya yi na aiki nan kaga ya buɗe mana ya buɗe mana da yake raka a goma sha uku kullum bai ce maka iyakar ta kenan ba a sai ce ku dora wa kanku abin da za ku iya saboda haka sai ya buɗe نعم daga nan sai aka samu tun daga cikin salafu tun daga cikin salafu na daga sahabbai akwai wanda kullum zai sallah raka'a ɗari da daddare wani hatta kai ta koma yana yin fiye da haka yanzu irin su bishir bin al-mufaddal mun karanta shi yana nan a cikin sahih bukhari sunan sa ko yana yana daga cikin rajul muslimin kullum yana yin sallah raka'a ɗari hudu to ba za ka ce sunnar manzon Allah ce ta ma wannan tunda zai iya ya tabbata kuma a kansa manzo Allah ya ce ikina ku min al'amali ma tudiquna abinda za ka iya ba shi zan iya ba abinda zan iya ba shi zai iya ba kowa da abinda zai iya to manzo Allah sai ya bude mana ku dora wa kanku abinda za ku iya na aiki ba wani abin da aka ruwaita daga ma'aiki kan cewar kullum gashi izu nawa yake yi na Qur'ani babu wannan tartibi a ce kullum yana ihu kaza na ƙur'ani a aiwata ba wannan to kai yanzu idan ka ɗauka kullum za ka yi subu'i a sati ka sauka a kan sunnar ma'aiki kake duk da ba a ruwaici wannan aikin daga annabi ba نعم saboda akwai izinin manzon Allah fi ikila fu min al'amali ma tuqiquna an gane نعم yanzu mutum haka kawai yake ya- ya ɗauka duk rajab sai ya azumce shi ina ruwanka zai iya ne نعم ko manzo Allah ya ce ku yi tsora kanku abin da za ku iya na aiki saboda haka darajar sai ya azumce shi kaka kawo mana hadisin cewa bai taba cika wani wata da azumi ba abinda bai taba yi ba da yawa wanda amma akwai izinin sa a ciki izini buɗaɗɗe duk abin da yake da izinin sa a ciki to sunna sa an gane tawawun ko aikata shi ko bai aikata shi an gane to haka haka nan abin nan din yake in manzo Allah ya mana izinin abu magana ta kare yawa yace ga shi ne ikila gumin al'amali ma su bi gona ko ka ce ai iyaka abin da aka rawaita ne istighfari tsakanin da 70 ne ko 100 saboda haka wanda ya haura haka yayi bid'a waye ga ma wannan ba haka bane kuskure ne a fahimtar addini idan mutum zai iya istighfari miliyan kullum ya tafi ikila ku min al'amali ma tusiku ku dora kanku abinda za ku iya na aiki ku ta sai ga shi eh fa inna allaha yace fa inna allaha la yamallu hatta tamallu Allah ba zai kosa da ya ce muku sakayya ba kuna yi yana ba ku kuna yi yana ba ku kuna yi yana ba ku ko da ku ku kosa amma shi ya fi karfin ya kosa komai aikin ka bayuwa Allah ta fi karfin ka domin sai su zo su ɗaure addini a cikin iyakunyarsu sai za su ɗaure mu a nan gurin da zai yi ba yawa eh to aiki ne duk wanda zai iya yin addini aikin kirki to ya ta dai eh ta dai Allah ke mace mu wannan kana ma wannan zaman namu da zunubai suka yawa to fasalin wa man ibtada bid'atan dalalatan wanda ya kaji wata bid'a ta bata gani ko aka aka yi mata aka yi mata ita bid'ar aka ce ta bata dalalatan ta bata an gane la turjilla wanda ba za babu yadda Allah ya ci ko yadda manzo Allah shi yasa shi sai da Umar da ya san wannan dan fararen abu ne ajan din nan da ya fito ya gan su suna asham din shi bai taba shiga yayi ba amma dai tsara suna yi yana duban su suna su ce hikimar bid'a to hali eh kai wannan bid'a madalla da ita in ji Umar wannan haddadi to bid'a kuma amma ni'ima ka gani in za ka san akwai ragowar karatu a cikin abin nan wasu saboda sun yan ce kullu din nan mana duk inda aka ce kullu to akwai tungo a ciki na sha gaya musu hatta da inna allaha ala kulli shay'in qadirun wannan kullu din akwai tungo a cikin ta ƙarshen dai kullu ne ke nan ko Allah ne iko ne kan komai akwai magana akwai togaciya akwai wani abin da ikonsa bai rutsa shi ba bai rafe da shi Allah fa tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala sai ka ce kullu bid'ati to ba magana bid'a ba inna la ala kulli shay'in qadir to akwai abin da kudura ubangiji ba ta rataye da shi ba dan ka san akwai zatin sa ko ba haka ba to zatin sa ikon bai rika zatin ba domin da ya rika shi zai iya rasar da shi idan da ya iko ya rika zati to zai zai iya rasar da zati ka ko gaba zai iya rasarwa ba ko ba haka ba hakan nan bai rutsa asma'u wa sifatu ba har abada ba ba yanda za a rasar da wata siffa ko suna daga cikin sunan Allah ba ta tsara iko ba zai iya ba zai iya ta'alluki da shi ya tasallubi a kansa ko an ce kullu shay'in halikun illa wajhahu akwai togo a cikin nan to ai ka san dai Allah ya gaya mana aljanna tana nan a adda hada da hududi li awliyai akwai karatun da ya ga mana randa aljanna za ta za ta halaka cewa abadan abadan sarmada zai mata madadi da abadiya kuma tana nan yanzu aljanna manzo Allah har ya ganta ɗaya gidan ma yana nan shi ma ya gan shi kuma dukkan su suna nan ba za su halaka ba kullu shay'in halikun illa wajhahu ka gani wai ka je kuwa kullum da ajin halala ka je wa duk abin da abin duk da ba a yi shi wata al'adin na babu na addini in haka ne duk sahabin manzo Allah ba san babu fara'i da salati ba wallahi malam ba sani ba ba wannan karatun a gurin shi yanzu ka zo ka ka tsara sahabi ka ce ga mun farallan sallah sai tsaya kalle kai ce farallan ko farallan alwala su ba san wannan ba duka ko sunnonin sallah ka ga mai kawai ji ce cewa wa man lam ya'rif salata fa salatuhu ba'ilatu to su dai sahabbai wallahi malam ba san farallan sallah ba su san sunnonin sallah ba su abinda suka sani yanda annabi yake sallah kurum ba wani farilla a ciki ko sunna ko sabi kawai yanda manzon Allah yake sallah iyakar ta kenan shi suka sani kuma haka suke yi ni kawai ba wata magana yanzu babu wani sahabin da a cikin karatun Qur'ani zai ga masa ga ce madda kaza harka nawa ce sai tsayana tunzun ne wani harka kuma a cikin Qur'ani madda kaza harka kaza ce madda kaza harka kun kasanta wannan shi ne wannan duk abu ne da kuka ku gwarawa kuka ya shafe ku ni kawai yanda annabi yake karatu haka na sani to sahabi ke ne kuma ka zo mana da wani zance ka ce fa salatu ba ta lati ka gani eh to a cikin gashi nan ka ga gashi nan ko hadisin musulmi ba sai ka ku rubuta wani abu in ba qur'ani ba abin da ku sani ka ku rubuta wanda ma ya rubuta wani abu ba qur'ani ba ya goge shi amma duk da haka dai to nan za mu fara
اللهم صل على سيدنا